أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka mayan shugabanni da muke tare da su a wannan wuri a shekananmu da kuma malamai da mukaddamai da sauran dukkanin malamai har da sidi da muke tare da shi a wannan wuri da kuma sauran al'umma na wannan gari maza da mata waɗanda suke wannan da kuma waɗanda sauti yake kai duka baki ɗaya ina sallama irin ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alhamdulillahi muna gode ma Allah madaukin sarki wanda ya nuna mana wannan rana na gabatar da wannan maulidi na wannan gari na kirfada wanda kuma gashi insha Allah ana ci gaba da gabatarwa wanda naji malam Mansur ya yi ebo abubuwa da yawa waɗanda duk guda daga cikinsu shi kadai wani karatu ne mai yawa wanda inda za a tsaya gare shi kaɗai da duk duniya an gyaru gaba ɗaya wannan shi ne dama babban aikin da maza Allah sallallahu ya zo a duniya dama an sani maza Allah ba ta waye ko can don ya zauna ya ji daɗin rayuwa ta duniya ba shi bane ba babu wani abu guda wanda maza Allah don ɗajin daɗin rayuwa gaba ɗaya misali in ka duba tashin rayuwar shi da tashi a garin makka da farko kamin fara wahayi a lokacin da dama-dama saboda ba mai tsangwama shi yana ci gaba da lamarin shi sai ya zama babban abin misali ga duk mutanen maka gaba daya duk wani wanda yaro ne bai jin magana yan an ce ta kai bai yi yan an ga ce kada ya sai yayi yan aya kai bai zuwa da sauran abubuwa marasa kyau na yara to in uba ne zai mai hada hada ya kamar yana cewa kai me yasa ba za ka zanka Muhammadu ba sallallahu alaihi kuma sai suna ganin cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam gashi ya tashi maraya an sani in yaro ya tashi bai da bai da mahaifi bai da mahaifiya tarbiyya ta lalacewa ta kai yana da wahalar gaske in dai ba an samu sa'ar an ba da shi hannun wani mutum mai matukar amanar gaske ba mai kulawa da shi kamar dan shi ba to yana da wahala wannan yaro ya daidaita wanda ya kamata amma manzo Allah sallama tun kamin a haife shi mahaifin shi ya rasu kuma yana dan shekara shi da mahaifin shi ta rasu kuma yana dan shekara takwas kakan nashi ya rasu wanda ya riƙe shi haka dai manzo Allah ta cikin bayanci shi zaka ji ubangiji mu dauke suke na cewa alam yazid ka yatiman fa'awa ai ya rasulullah shi Allah shine ya samar da kai kana maraya amma kuma ya taro ka malamai suna cewa abin da yasa Allah ya ma manzo Allah sallama haka saboda shi ka sun yarda abu ne da kai ne shi yasa bai bari kowa ya rene shi din ba baba ne bai gan shi gaba ɗaya mahaifiyar shi kuma yana dan shekara shi da kuma tarasu kaga bata rene shi wakilin dura kaka ne kuma ana shekara takwas kuma shi a dan gata ne daga gare shekara ya duk abin da ya kaso na jin daɗi da komi shi ma ya tahi dan me zan daya shi Allah shi kaso ya rena abu ne shine a alamin jikin tima fa'awa sai Allah ya taro ka zuwa gare shi ya rasulullahi to wannan amma sai gashi manzo Allah sallama tashi a duk garin Makka kai ba garin Makka ba duk duniya gaba ɗaya ba a samu wani da mai irin ɗabi'u da halaye irin na manzo Allah sallama tun farkon tashi ne har zuwa fara wahayi din ba wannan tsakanin ɗaya manzo Allah dan samu sararawa wanda har ana bada misali da shiya suna bada kuma lakabi da suna Muhammadu aminu cewa amintacce ne shi saboda duk wani uba wanda bai dara ɗane ba da duk wani ɗa wanda bai dara uba ne ba manzo Allah yake kai mu ajiya saboda amana shi yasa suka mishi lakabi da suna Muhammadu amin to wannan amma daga bayan lokacin da aka fara saukar da wahayi ga manzan salama to an lokacin ba magana hutawa kwata-kwata daga bakin wannan lokaci daɗa an kai ta abubuwa mutanen makka aka zo aka yi ta daga tun daga waɗanda suke manyan gari su manyan gari abinda aka waɗansu ya za a yi ɗan ƙaramin yaro yanzu ɗan idan ta so ga hannunsu yanzu a ce shi ya komi garin makka a ce shi ya komi shi ya kowa shi ne kaji matsalar su wannan hasara ita ce abin da ya shiga tsakanin shi da su Abu Jahal su suwa su Walid bin Mugira su Utbah bin Rabi'a su Shaybah bin Rabi'a su Walid bin Uqba da sauran da dumayan kafirai nan da an kai gaba daya wannan ita ta hada su shi Walid bin Mugira ma cewa ya kai kai kai maza Allah ai ban yadda da annabcin nan naka ban ji shi fa wai inda annabcin nan gaskiya ne da shi za a aika shi Walid ka gani sai ce saboda hujja ta kuma ya ce ya manzo Allah shekaru kuma ya hishi kuɗi kaje hujja ta wai da gaskiya ne annabcin da shi za a batun da shi da kuɗi kuma shi da shekaru da yawa to wannan abin da ya hada su da manzala kenan mutanen makka suna ganin waye yatimu abi duk darajar na tashi fa sayyidul awwalin wal akhirin gaba daya shugaban na sama da na ƙasa da na farko da na ƙarshe gaba daya amma su ba su ganshi ba su yatima bi dalibin su gani su maraya abu dalibin su gani su ba su gani muhammadu rasulullahi ba ba shi sun gani ba saboda haka don haka shi yasa sai ya zan manzo Allah sallama ci gaba da wannan fama da su wanda suka yi ta shirya abubuwa kai ba shi manzo Allah da kai shi ba wanda ma ya imani da shi ya bi shi bai tsira ba shi ma shi ma kai ne bai tsira ba wanda ya imani da shi shi ma abin da aka sa su gaba kenan waɗansu sun rasa rayuwar su gaba ɗaya daga cikin sahabbai wai sai sun kafir cewa manzo Allah sallama waɗansu kuma an azabtar da su kamar waɗansu suka rasu kamar irin su Abu Yasirin da kuma Ummu Yasirin mahaifan Ammaru bin Yasirin kenan gaba ɗaya kashe su aka yi su wai sai sun kafir cewa manzo Allah sallama manzo Allah kuma su kuma saboda ƙarfi imani ba su yadda ba domin ita mahaifiyar tashi wuka suka caka mata a farjinta akan sai ta kafice kuma ta ce ba za ta kafice din ba ta yi shahada an ce su ne farkon wanda suka shahada a musulunci farkon musulunci ne shi ma haka na abu baban yasir din shi ma haka shi ma suka bar shi ma suka kashe shi ma irin su sayyidina bilalu kaga shi ma sun azabtar da su wanda sai tsakiyar rana ta yi za su zo da shi rana ta dauki zafi rere ya dauki zafi kwarai da gaske za su dauko shi su hunce shi su kwantar da shi a kwanci reren a bisa tsakiyar watan zafin rana na ƙasa sannan a ɗauko dutse mai nauyi a azami a ƙirji da zafi wasu ya kafi cewa manzo alisalam amma ina aka ce sai dai zuciyar shi tana buga tana faɗin ahadun ahad ahadun ahad kawai Allah take faɗi ahadun din saboda haka bai zai haka an kai ta masu habbai ba to wannan haka manzo alisalam da shi da sahabbai ba hutawa sun kai ba inda zaka tabbatar da bautawa an kai ba kaga ga waɗannan sahabban ga abin da suka yi suka yi ta hijira sai da aka koma wajen Habasha don a kauce mu wannan azabtawa din da ake yi an kulle su manzo sallallahu a cikin gida wanda ba a bari a yi mu'amala da su sai ta boye ba a yadda a shiga da abinci gare su ba ko ruwa ko wani abu ba sai dai masu taimaka musu ne ta boye suka shiga masu ba tare da an sani ba haka manzo Allah suka yi ta wannan fama shekara shekaru a garin Makka sallallahu alaihi wasallama a su biyu ana hijira zuwa kasar Habasha din wanda suka haɗu da wannan kirista din nan Najashi wanda ya ba su masauki a can kuma ya yi ƙoƙari lokacin kirista da shi bai musulunta ba lokacin amma da aka zo suka koma can waje ne ce ya ba su damar gaba da addinin su kawai amma duk da haka mutanen makka ba su kyale ba sai da sun ka haɗa kwamiti daga nan makka sun ka ce su ta can ƙasar ta habasha din wajen sarkin shi ja shi kenan a gaya mai wai waɗannan mutane maɓannata ne saboda haka ai ba su da mutunci ba su da kirki kar su ɓata mai ƙasa a bakkar da su su dawo da su makka ya baka su suwa haka sun ka shirya wannan makici suka zo aka samu da jashi to da yake mai hankali ne da basira da ganewa ba ta kwali bane irin su ba sai ce to shikenan yasa a kira mai suwa su sahabban da suka yi mani bacci a kirawo su ga kuma su mutanen kaga in kana so ka gane gaskiya ko ce mutai ka baka wata magana ta batanci ai shi yasa Qur'ani da ce ko in ja kun ba su kun bina bayin fata bayyanu ai bincike wannan abin da yake ba matsala yanzu ke na rashin bincike din dama yanzu da an zo an baka labari an ka ce wani ya ce maka za ka yarda kawai sai ka ɗauki hukunci kawai kana hushi da shi ka taika ta faɗin maganganu kai ne ba tare da ka tsaka bincike ba shi sa ji Allah ce yana haka nan an tusibu qawan bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimina da zara ana haka nan karshe sai an tajin kunya fa don wata rana sai kawo mutum wani hukuncin da ashe ba haka al'amari yake ba sai daga ba sai a bayyana ba haka yake ba kaga sai ka ji kunya bayan ka riga ka aikata mai abin da bai kamata ka aikata din ba to da yake najashi yana da hankali shi bai kawai kaga ba musulmi ne lokacin ba bai san ga ayat ba amma duk da haka ya ce to shikenan a taya kira mai su musulmi ya tsaye da su waɗannan mutane da sun ka tuna maka ɗan kafiran ya ce su masu jira don ya haɗa su ya bincika gaban kowa da kowa don a yi ya ji wa da gaskiyar labari yake ya kira su suka zauna suna shigowa su masu miɗin sai sun kamar sallama suka ce assalamu alaikum wai sai sun haka sun samu makama su mutanen maka suka ce kajiya ba kajiya tun yanzu ma gaisuwa irin wadda ba ita an ka saba maka ba ka gane eh to ai musulunci kaga shine so shi wa musulmi bane da ba ka gane suka ce kaga yanzu daga shigowa sun maka kallar gaisuwar da ba irin wadda aka yi maka ba kaga to ai da yake mai hankali ne shi bai dauki danyen hukunci ba sai tambaye su kasan dama in kace an ce wani ya ce kaza to kamin ka mai hukunci ka bari sai ka ganshi ka koyi magana da shi tukun ka tambaye shi suna zuwa sai tambaye su yace to amma ku me yasa kun kaman kala gaisuwar da ba da isa aka yi mani ba kaga yayi yayi hankali kwarai sun ka ce gaskiya ne mun maka irin gaisuwa ce irin ta yan aljanna kuma irin ta mala'iku ai magana ta kare ko kaga ba ba wanda bai son gaisuwa ta aljanna kuma gaisuwa ta malaiku shikenan kaga an wuce wannan layin kuma an kare da shi wannan da wannan ne irin wannan ne Maulana Sheikh Ibrahim Yassar Jallahu anhu a cikin littafin shi na Kashful Libas yayi magana da wani babban malami ne musulun to akwai wani malami wanda ya fuskanci hasada matuka da gaske kowa sharri aka kirkirwa a ce bai da yayi kaza yayi kaza na kayyaki haka aka tabbata mai suna amma shi kuma shehu bai da wannan abubuwa ba an yaje ana zagin mutum so yake sai ya zanna da shi tukuna ya tabbatar da gaskiya ne sannan shi haka yake shi zaka shewa sai da ta yi mu'amala ya dogon mu'amala da mutum nan kwarai da gaskiya san shi sosai ya san duk halayen shi ya gano duk ƙarya ce aka mutum abin da aka mashi to sai wata rana shehu ya zo inda wani babban malami sai ya ji wannan malamin yana faɗi maganganu mara kyau ga wancan malamin din sai shehu ya kishi mai akar maka laushin wai ka taɓa zauna da wannan bawan Allah kun yi mu'amala da shi ya kasan shi ya ce a'a gaskiya bai taɓa ji amma dai yana jin labaran abubuwan da yake gudanarwa ne sai ce akar maka lawa ai ko ba irin ku ya kamata ku yi haka ba ya ce yanzu ha idan wani malami zai rubuta littafi ya ce a cikin muhtasar an ce kaza cikin littafi kaza an ce kaza ba ku hoyar da sai kun ta kun karabin littafin nan kun tabbatar da wani abin da ya kawo da akwai shi ciki ba an fahimci abin da ya kanihi yanzu in wani rubuta littafi misali ya tattaro maganganun malamai misali ya ce a cikin mudawwana an ce kaza cikin mutasar an ce kaza cikin littafi kaza an ce kaza ya ce ba ku hoyar da wannan an ce din da ya rubuta ga littafin nashi ba abin da kun haga rubuta din sai kun ta kun bi wadannan mayar littafin da kun tabbatar suna cikin din ya ce kun ga malamai ne sun kai wanga aikin ya za a kuma su kawo muku labari ba tare da kun bincika ba kuma kaga irin wannan kenan na kaifin hankali da basira shi ake so ga masu ga mutanen Allah to a takaice dai haka shi ya ci gaba da kawo mai dalilai da hujjoji kashe ba Allah sai da gamsu wannan malami yace shi bai taba haduwa da wani mutumin da ya gamsar da shi da hujjoji da dalilai akan wani abu ba irin shehu ba irin haka to haka ake bukata to haka najashi yayin wadannan mutanen to sannan sai ya zo ya tambaye su ya ce to yanzu shin shi menene abin da annabin naku ya zo da shiya sai so ha gaya mai cewa ai ga abin da ya gaya mishi da shiya musulunci ne a yi imani da Allah a bauta ma Allah a yi salloli a yi kaza a yi kaza kuma ya zo man da littafi ne na alkur'ani suka ce to sai ce masu yanzu shi alkur'anin nan akwai wani abu wanda kun ka kiyaye daga cikin shi ku karanta mai injiya aka ce sai na ji akwai ibn abi talibin ne su tare da shi yana ciki ne sai suka ce eh haka yake akwai abin da suka kiyaye wanda za su karanta masa sai ce to a karanta mai injiya to su kuma sai ya karanto mashi suratu maryam ka amince kirista ne shi ya kaga suratu maryam kuma tana bada kissar tun daga haihuwar annabi isa da duk abin da ya faru gaba daya kaga annabin su ne ko su yadda da shi ya gashi najashi ya ji abubuwan nan tiriyan tiriyan cikin alkur'ani gaba daya labarin annabin isa gashi za kyau da kyau to na ya gano lalle wannan lamari gaskiya ne saboda haka yana ja shi suka karanta mai shine wani malami yake cewa kasan da shi ma wanda karanta soce shi ma ya zabe ya ya zabe shi ma ko shi wanda karanta soce mana da saboda kai zabo soce mana karanta ba shi ne jiya to karshe bayan an yi haka da jashi na waɗannan waɗannan mutane hada kuɗi sun ka zo mai shiga ga nace hanci kuɗi sun ka zo da su masu yawa matsayin ga su a ba sarki don ya ba su waɗannan mutane su koma da su ba amma karshe na jashi ya ya ya kore su yace kuma shi ma musulunta shikenan ka huta shi ma ya musulunta kuma sannan ya kore su sai su bashi guri to wannan wannan shine ake cewa wani bawan Allah wanda yayi zamani da manzo Allah sallama kuma ya musulunta amma ba sahabi bane shine ja shi kenan kore ko ba sahabi bane shi ya saboda haka ba sahabi bane shi ya amma kuma gashi zamanin shi ɗaya da manzo Allah sallama kuma gashi ya musulunta kaga dai a ce mutum ya musulunta yanzu irin wannan tambaya da ayyata sai kaga dan sha kasa gare shi wani lokaci saboda haka a ce maka wane ne wanda yake ba sahabi bane kuma yayi zamani da annabi kuma musulmi kuma sun zamani annabi musulmi ne amma bai ko ba sahabi ba zaka yi mamaki to wannan najashi shine saboda ga hannun sahabbai yan musulunci ai waɗannan sahabban da sun kai hijira kuma wani iko na Allah bai samu dama ya zo ya ga manzo Allah ba dama sai kai ibani da manzo Allah kuma ka zo ka ganshi sannan kake sahabi an fahimta to shi yasa shi gashi ya ya iman da shi amma bai gashi ba ya shirya zai zo wurin manzo Allah sallama kamin ya taho lokacin yayi sai Allah mai wafati najashi din amma ana ga manzo Allah sallama abin da yake gudana nan wani manzo Allah ce to a tashi a yi sallah don maza Allah ta mai sallah ta janaza da daga nan garin madina eh shi kuma yana can habasha sai mai sallah a kware ko maza Allah da ya ce Allah ya gafarta ko bai ce ba inda yana so a gafarta mai an gawa an gawa kenan balle ya ce a gafarta maka ai an yi haka wani sahabi ya ji manzo Allah sallama yana sallah ga wata gawa ya je yana addu'a Allah ka gafarta mashi Allah ka mai kaza Allah ka mai kaza wannan sahabin ya jiya ya ce kai shi sai da ya gurin da dai a ce shi ne ya mutu shi ne annabi kamar ga ina addu'a shi ne kamar dai a ce shi ne ya mutu shi ne annabi kwanci aka wasan nan to ya san da annabin ya ce a yi da an gama yawwa duk da ke naji mala ya taɓa maganar munafunci in ban manci ba tuna mani zan ba da wani misali nan wajen zai shiga nan daidai nan wurin saboda haka wannan musulunci shine manzo Allah zo da shi ya manzo Allah tashi a garin Makka ana ganin ya, ya taso kamar ba mahaifa kamar tarbiyyar ta lalace to sai gashi a manzala da kashe na faɗa cewa addabani rabbi fa ahsana ta adibi ni ubangiji na shi ya ladabtar da niya kuma ya kyauta ta man da ladabi don zaka shi yasa ba taba samun wani mutum mai tarbiyya da ladabi irin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba taba yin shi ba kuma duniya ta kare ba za a yi ba sannan a kuma wannan kyawawan dabi'a da ladabin da ya tashi da shi da halaye masu kyau ai da su ne Allah ya bi shi ah wa innaka la ala khuluqin azimin ai dabi'un shi ne Allah yake yabo ko saboda haka da su ne manzo Allah kuma ya tsere ma kowa din don haka shi yasa in kaga yanzu mutum ya zo ya tace maka shi ala sunna ne sunna to wace sunna kenan babbar sunna kyakkyawar ɗabi'a ka zan baka zagin kowa baka cin mutuncin kowa baka rena kowa kowa kai mu'amala shi mai kyau ba ka rena addinin kowa bai iya ba sai kai duk iyayenka ba su iya ba waɗancan malamanka ba su iya ba kowa bai iya ba sannan ko sura kai ba da isa sai kai ba jama'a kuma ce sunna ce akai mazala bai taɓa rena kowa ba balle ka samu wani babban shehi malami irin shehu tijjani ko wani mai kama da suwa ba ka yi zamani da shi ba babanka bai yi zamani da shi ba kakanka bai yi zamani da shi kakan kakan ba bai yi zamani da shi ba amma kuma shi kaka zagi kuma duniya ta yabe shi na masha Allah an ce wani ba Allah yana neman addu'a Allah ya saka kai saboda haka in ana bi da babbar sunna to kyakkyawar dabi'a ita ce babbar sunna don haka kyakkyawan ɗabi'un nan kuma na manzo Allah yawa gare su ba su da iyaka shi yasa sai da Aisha radiyallahu anha wani ya tambaye ta yake cewa wai wai ita sai da shi manzo Allah sallallahu alaihi menene halayen shi sai da ce ya kana khuluqul qur'an tace ya shi alqur'ani ya suwa ɗabi'un manzo Allah ne wai abin da take nufi shine ka karanta alqur'ani duk abin da ka ji alqur'ani ya ce ayi to ɗabi'a annabi ce yana yi duk abin da ka ji qur'ani ya ce a bari kar ayi to manzo Allah bai yi ne don haka ga ɗabi'a ta qur'ani ne shi manzo Allah kawai ai ko ba taba jin mutum da yake haka ba sai manzo Allah na yanzu nan Qur'ani nawa yace kan mu muka yi din nawa yace mu ko muki din to shi manzo Allah duka gaba da yake dan bakawa din saboda haka an sanin fa insha Allah saboda haka ai shi yasa ka ga wato ga kaida ko da ga ahalkance wato garin ku dai kai suna a sanka wani mutumin kirki ne ko kuma wani akwai abu kaza kai ko kudi ne kai suna duk garin ku ina ganin akwai su fa balle duk duniya kai suna da kyawawan ɗabi'u wanda sun kafe na kowa kuma alƙur'ani Allah ya je ya yabe ka ya jinjina gare ka to waɗannan ɗabi'u na manzo Allah yawa gare su su ne yawan kyauta su ne yawan tawazu'i su ne yawan gasu ne kala kala to don haka abinda shi malamin su yake bayani akan maganar musulunci to wannan musuluncin nan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ya taho da makocan ba hutu ya taho ba daga nan sadda an ka fara aiko manzo Allah to kun ji an ji irin inda an ka fara fuskanta azabtawa ga sahabbai shi kai ne an takura shi an nemi a kashe shi ba abun da ba a yi ba karshe ne saboda an ce sai an kashe ne manzo Allah sallama Allah ya bashi umarni ya tashi ya bar garin Makka ya koma Madina kawai kuma ka ji amana ta manzo Allah sallama zai tafiya ya hijira daren da zai tafiya din fa ya kira sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce ya zo ga gadon shi ne ya kwanta ya lullube da bargon shi saboda su wadannan kafirin ko da leƙa sun kai tunda cikin dare suka so yi wannan aika aika din idan suka leƙa in suna hangen manzo Allah suna hangen mutum kwance za su yi tunanin manzo Allah ne wuri kaga tunda su suka su tsare ne wai sai da asuba in ya haito su kashe shi dama taro ne sun kai cikin tare da shawarar shedan da kuma manyan su cewa kowace kabila su bada mutum guda matashi saurayi duk mutanen garin Makka gaba ɗaya kowace kabila duk kabilun Makka din gaba ɗaya wai dan in sun kai wannan haɗin gwiwa sun kashe manzo Allah tare kaga a bawa da za su yi su yan uwan manzo Allah da waɗannan mutane tun duk kowa gari yayi gaba ɗaya nan tun duk kabila ne kaga su kuma yan uwa ne su kadai a za su yi da duk kabilun Makka gaba ɗaya ba za su iya ba sannan in sun ka ce kuma sai an biya su diya sun ka ce ai abu ne mai sauki kaga tattara din da zai tunda kusan kowa yayi ka ji dubara ta so to amma shi Allah ai ba mai wayo saboda haka duk abin da zaka shi Allah tun kamin ka shi shi Allah ya san zaka shi dadin dama saboda haka manzo Allah ce yazo ya kwanta wannan dare Allah ba manzo Allah umarni ya ga bai duk abin da yake gudana sayyidina Ali kaga shi ma nan sayyidina Ali ya kai kokari kwarai da gaske wannan washe hidar da kwanta shi da mutuwa ce ka amince wanda aka bi tsani ho za a kashewa an ka ce ka zo kwanta shi dace don azushi din ne a ciki don azushi din ne kaga ba karhi imani ba ba za a yi wannan ba to haka sai na kuma yadda din ya lulluɓa da wannan bargo manzo Allah sallama ya fita a cikin dare wanda ya fita ya basu shi kenan to wannan kaga abin da ya ja amma da zai tafi kuma kamar ya tafi saboda amana ta manzo Allah sallama saboda amana wai sai da ya kira wasu idan Ali ce to amma an shi wannan kaga wannan ne a dukiyo ya ce dukiya ce amma na wani ne don haka gobe ka bashi abu ne wannan kuma nawa ne gobe ka bashi ka ji amana ta manzo Allah kai in ba yana sama Allah ba mai bida kai kashe ka ga duke ka ga hannu na ai ka samu guzuri na kaji ko in ce na samu ni ne ha to saboda haka amma manzo Allah dake su ne ba irin kowa bane su shi yasa wai makiyin ka ne wanda ka bida kai kashe kai tsaye wai ga dukiya ta ga hannunka kuma ko mai yawa kuma dukiyoyin ba ma guda ba ma na mutum guda ba kuma amma kuma za ka taya ka bagare ko bai ganin ka ba kuma ka ci gashi nan in sun hata waya bashi a bawanga bawanga to haka manzo Allah yayi aka ta gurma bai huta ba wanda karshe kuma kana ganin kamar kila an ban maka an basu Abuja hali suwa suwa duk an samu an rabu da suwa ina ba ta kare ba kuma an ka zo sai kuma an kai su Yahuda garin Madina su ma su ma hasada kamar yadda Allah ya faɗa hasada mai inda an fusi saboda hasada da gare su wai ya za a yi a aiko annabi amma ba bai Yahudi ba kaji ku su kuma hasada su su mutanen Makka nan hasada su an aiko musu yaro talaka maraya kaji da musu ya za a yi wai su ai su addade su amma masu kuɗi saboda haka su ba ba aiko su ba ya za a ce aiko musu ya timu abi talibin su ake suke ci fada shi adam wasu har shi yasa suke cewa kai suha ba za su yi imani da manzo Allah sallama ba wai sai in an aiko da wasiƙa wai kowa in ya kwanta bacci kaga da safi sai ya tashi diba karkashin hilo ne sai ya ga wasiƙa ba daga Allah Allah ya rubuta bi wasiƙa ka gane wai daga gare shi ubangiji yana faɗa maka kaiwa na cewa lalle ni ni aiko manzo Allah sallama kaza kaza wai haka suka so sannan sannan su imani wasu sun yi Allah Allah ya rubuta musu wasiƙa wani hazbillah to haka suka yi ta wannan fama to ƙarshe manzo Allah ya wuce Madina da aka zo shi ma duk abin da ya faru da ya faru ba ina ba da kissa hijira bane abin da ya faru da duk kowa sani a bisa hanya da shiga kogo da aka yi duk abin da aka yi har an ka zo garin Madina to wannan kuma daga ta shigo ga Yahudawa kuma har yanzu again wannan hasara ita kuma ta sa suka ki imani kuma su Yahudawa wannan fa wai hajjira manzo Allah ya su garin Madina fa saboda sun karanta a littafin nasu za a aiko babban annabi na ƙarshen zamani mai suna Ahmadu sannan kuma zai zauna nan garin na Madina shi yasa sun ka taso sun ka dawo nan garin Madina don su hadu da shi yawa amma kuma yazo kuma sai kuma su hasana kuma ta hana su imani kuma sai ɗan kaɗan daga ciki su Abdullahi bin Salamin da sauran ƴan wanda suka imanta da shi ɗin saura kuma suka ta daga ƙarshe har suka nemi haɗin gwiwa suka yi haɗin baki haɗin kai za a yakin na handak yakin na taron dangi da aka yi sun ka haɗa gwiwa da suwa da mutanen maka da sauran ƙabilu daban-daban a zo gaba ɗaya a taru a haɗa duk musulmin gaba ɗaya gama da su a huta shi kenan haka sun kashe kuma Allah ya wace abin da sun kashe shi kenan manzo Allah ai ba ai mashi Allah ya kyale shi Allah ya karama mashi dama haka an kai ta wannan fama duk adadin shekarun manzo Allah bai yi na jin daɗi ba ya za a yi to kaga kuma sannan ƙarshe ba an zanna Madina kuma aka ci gaba da yakuka fa saboda mutanen ba su bari a yi musuluncin sannan kuma kuma kuma sannan ba su bari a yi musulunci kuma sannan ba ma su baka ba kuma kashi kuma suka sai sun yi kaga shin ajishi yayi yawa shi yasa kaji ko da kaji ana faɗa kamar yadda malai jawo na hadisi a umurtu ana qatilan nasu hatta ya qulu la ilaha illallah ko kuma hatta yashhadu Allah idu yazo lafaz hadisi kana ya ce hatta ya qulu la ilaha illallah ko hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da manzo Allah ta kira kai ne dama kamin a fara wannan yaki ko can sai an bi hanyoyin dama na farko dai a kira su zuwa ga musulunci sai sun kiya na biyu to su ban musulmi su ma su yi addinin su kuma su kiya to nan kam yaki ya zama dole ba su bari a yi musulunci kuma su ba su musuluntar saboda haka shirin ba zai yi ba to ƙarshe shi yasa manzo Allah Allah ba shi izini kuma ga cutarwa kuma wanda dai imanin za a cutar da shi ya ƙarshe Allah ba manzo Allah izini na yin yaki din to nan ne domin kafa musulunci to musuluncin nan da aka magana wa jama'a wato abin da zai gwada maka cewa musulunci ba wai gabaki yake faɗan shi ba shine kamar yadda muka zo nan a hadisancin kamar yadda shi malai fara jawo mana hadisin da yake magana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na kirki shi ne wanda musulmi suka kubuta daga sharrin harshe ne da kuma sharrin hannun shi shi a musulmin kware amma da zaran hannunka na cutar da al'umma harshen kai na cutar da al'umma cutar wannan ta harshe misali kaga yawa gare ta zaunawa ne ka zage mutum ko ka ci mutunci ne ne gaba ne ko ka mai kazafi ne ka mai karya abin da bai baka ce yayi ko kuma wato ka zauna ka yi giba da shi ne ko ma menene ba ka san wasu saboda jahilci yayawa sai ka ji mutum in yana faɗin wani abu na mutum na aibantawa sai ka ji ya ce wani abu ai ai abin da an gare shi ne na faɗi ah magana banza ce wannan fa inda ba abin da an gare shi bane da ba cin nama ne ne kai ba kazafi ne kan mashi yawa saboda haka ka mai kazafi ne saboda haka duk irin waɗannan abubuwan zage-zage da yanzu ka kalla ko irin miyagun yawan ashar da kake ji yara suna yi ko ka ji zage-zage ga suna mana sai muni wannan duk abu ne wanda bai kamata ba duk bai halatta ba wannan haramun daɗa uwa uba ka ji mutane suna ta zage-zage wanda ko rantsuwa za a yi ma yanzu mutum ba da Allah ya karantsuwa ba ba wallahi tallahi ba sai dai ya sha bala'i to shi yasa kaga amma ya kuma ga me yake ake gudana saboda haka kowa yana ta kiran shi yara da adamanya sai ga mutum da girma ne wai amma ya zai yaron tsawai ya ya sha bala'i yake rantsuwa wai ai iya kan lalacewa kenan to to ai kaga shi yasa ba a son ba a son dama ka zama baka da aiki sai fadin to yanzu me dama shi yasa kaji alkurani da cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi Allah bai canza wani abu na wani ima na jin daɗi da zaman lahiya da kwanciyar hankali da ya ba mutane sai in su sun ka canza to kullum mutane ba su da aiki sai kiran bala'i din da suwa da yaransu da matansu kowa to me zai hana ya zo sai dai addu'a Allah ya kawo mana sauki yayi mana kawai sannan banda abubuwa ga sunan sai ka ga mutum ko zagin ɗane zai fa sai ka ji ana ce mai shege wai kuma shege ba ne fa gaba ne uwa ta za ta ce ba dan nan kuma shege shi ma yana zane ba komi bai damu ba bai mata magana shege ko dan shege kuma kaje ba hada wani kari in shege kuma dan shege wannan kaje wannan rayuwa kaje uwa za ta zagin danta sai na ci ubanka ha ba harka ta zama tashanci mutane sun zama yan tasha eh saboda haka wannan rayuwa gaskiya tana da muni kwarai da gaske wannan duk ba dabi'u manzo Allah bane kwata kwata manzo Allah duk wannan shigantaka bai taba sanin ko guda cikin su bai taba aikata irin wannan ayyuka ba saboda haka manzo Allah sallama dabi'un shi musulunci wato lamari ne mai girma dole a kiyaye halashi kakka rika cutar da mutane din da wannan kakka rika cutar da su ta hannunka abin da zai tabbatar ba gano shi musuluncin nan ba wai na wasa bane kar amince zaka ga alqur'ani fa a cikin alqur'ani zaka ji yanda watan a cikin alqur'ani zaka ji ta yanda wato zaka ji yanda annabi yusuf alayhi salatu wassalam da kai ne kana je na addu'a fa ko yana cewa rabbi kad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatid as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi Allah ne yake addu'a wai tawaffani musliman Allah ka kashe ni ina cikakken musulmi don na gano girman musulunci shi yasa malamai suke cewa da makwacin duk addinin da aka yi shi yasa malamai suke cewa wato dukkanin addinin da annabawan suka gudanar shi ma musuluncin ne dama musuluncin shine duk annabawan suka yi gaba da yanzu misali yanzu gashi mun ce annabi yusufa ko gashi yana addu'a yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina Allah ka kashe ni ina cikakken musulmi musulmi kaga musulunci yayi inda za ka gano wa har yanzu again idan ka kalli annabi Musa wanda za ka gano shi ma musulunci ne yake a cikin suratul yunus zaka je yana faɗa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina in dai ku musulmi ne ga Allah za ku dogara annabi Musa ne kawai haka ashe shi ma musulunci yake yi kina a fir'auna da zai mutu kowa sa abin da ya faɗa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina fir'auna ha da zai mutuwa shi ma cewa yana musulmi ashe kaga yana daga cikin musulmi da zai imani nan da wanda ba karba ba kaga ya yadda shi ma kaga kenan ya san musulunci ne annabi Musa ka kira ne kenan kai ne ka ji annabi yusuf musulunci ne ga shi yana addu'a kashin mutu kai ne ga kuma wannan ne annabi musa in ka kalla irin su annabi irin su annabi sulaimanu shi ma kaga abin da yake magana sadda ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarauna bilkisu ko yana ce mata innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim na'am na'am Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina yana gaya mata cewa watan kakkuman girman kai ku zo mana kuna masu miƙa kuna musulmi kuma can da ta zo ita mami ta ce ita masu bilkisu din cewa ta kai wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin ko wa aslamtu ma'a sulaimana duk za ka gano musulunci ne sun kai sai annaban baki daya in ka zo irin su annabi annabi yaquba ne ko za ka ji kaga sadda zai rasu yana wasiya ƴaƴan shi suna tambaya wai menene abun da yana tambaye su ma ta abudu na min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il can dai kashin aya sun ka ce wa nahnu lahu muslimuna duka zaka gano annaba in ka bi su cirin cirin ɗaya bayan ɗaya sai ka su washe duk musuluncin ne to kana tunanin wanga musulunci suka irin namu ne na yanzu kana cin zalunci kana cin amana mutane kuma ka ce musulmi ne kana tunanin irin nasu ne ba hudu nasu zaka jago ne matukar dai musu za ka rika cin amana kai ne zalunci kai ne zata ga mutane kai ne cin mutunci su kai ne zagin su kai ne masu karya da kazafi da kaki abubuwa kala kala miyagu to musuluncin naka akwai gyara sai ka zama ba ka cutar mutane garin masu na kashe musulmi na kware to dai a ruguji karatun da yawa gare shi wanda malam ibu amma dai zan zai kokari in kai kashin saboda malam ya ce akwai yawa saboda haka ya ce magana imani shi ma magana ta imani wani babi ne mai girma sama da muqamal islami din dama muqamal imani maqamal islami maqamal ihsan maqamal imani shine mumini shi gaba ɗaya kwata kwata bai iya zina bai iya shan giya bai iya sata mai imani mumini wannan hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wa la yasriqu sariqu hina yasriquha wa huwa mu'minun inda yake cewa kusan na kuma wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wala yasriqu sariqu hina yasriquha wa huwa mu'minun wala yashribul khamra hina yashribuha wa huwa mu'minun yace shi mu'mini ba zai yi sata ba sadda yake mu'mini yana da imani ba lokacin an cire rigar tashi ta imani ba ya tare da shi sadda zai yi sata to bai kaka tunanin ya mutu wannan lokaci kenan an mutu ba imani ba kaga akwai hatsari ba karami ba sannan kuma mai shan giya sadda zai sha giya bai da imani lokacin kan mutum ya dauka sai giya kulba duk abin da zaka sha ya kawo ma da hankali giya ne ka ayi wayo gotun da yanzu kaga ana wayo da dubara sai a sha sharisha a ce ba giya bace ko kani a sha kwaya mai bugawa a ce ba giya bace a sha irin su babba jiji ko suke ce mashi sai ka ga haka shin kadan gare kai a sha don dai kazanta ma da shadda ana sha kwata da sauransu duk ana yi da hetur duka to duk dai abin da zaka yi ba zaka yi ma Allah wayo ba in dai zai kawo ma da hankali ka sha giya saboda haka wannan dukkan su gaba daya mumini baya waɗannan aiki saboda haka muqamal imani shi yasa in ka je yawan mutanen nan da suka yawan cewa mutane mushrikai an gane kafirai mushrikai dama bakin muqamin su muqamal islami ne ba su kai muqamal imani ba saboda suna makwabtaka da mushrikan dama ba su da nisa tsakanin su kucan saboda haka muqamal imani wato shine na sama wanda duka mumini duk wani aiki na ashiya mumini baya aikata shi duk wani aiki mumini na ashiya ba zai aikata shi ba to shine makamul imani kenan eh afa mala abada mintuna kadan ah to shine makamul imani kenan wannan shi ma karatu ne yawa gare shi wanda shine zaka ji ah in mutu ya taka wannan matsayi to zaka isko shi duk wani abu duk wani abu wanda zai aikatawa ah duk wani abu wanda zai aikatawa ba zai aikata aiki wanda yake na ba titi ba shi yasa zaka gano inda za gano kai musulunci daban imanin kuma daban alqur'ani laraba an kawai sun ka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa manzo Allah wasu sun yi imani ai sun mu'mini ne su wasu imani sai Allah yake cewa qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna yace wai laraba an kawai sun suna cewa manzo Allah wasu sun yi imani ka gaya musu ba ku ba ku ba mu'mini bane kuwa ku dai walakin qulu aslamna ku dai ce mu musulunta ashe musulmi ne ba su kai makamar imani ba qur'ani ba ya san da wannan magana ce gashi an samu wannan ne sannan sai makamul ihsani shi kuma na sama kenan wannan shine makami na sufaye wannan shine a can aka gina harkar sufanci makamul ihsani shine an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta kamar ga kana ganin Allah wannan shine kaji makamin da ya kai ne wanda kaji wasu saboda rashin ba san wani menene sufanci ba sai su suna cewa ai sufaye suna cewa suna ganin Allah suna ganin Allah an fahimta to su ga ka'ida ka gane su duk abun da suka gani yana gwada musu Allah ne ba wai shi wannan abin Allah bane ba shi yake nufi ba a'a wai kai yanzu kai kila in ka ga wancan misali kila in ka haɗan ɗa an ka yafa ma ɗa kai ɗan da ka gani ko to shi ba ɗan suka gani ba su Allah suka gani ma'anar Allah suka gani shine wai su abin da suka kallo Allah da ya halicci wannan yaro shi suka kallo su ganin suka shi wannan yaro ai ba komai bane ana magana Allah to da Allah yanzu ai ka san dai ko da mutane aka zo aka taru sai aka ce ga wani babban mutum la Allah ko wani babban shehin malam yanzu misali sai wace muna nan zaune sai a ce ga shehu da rubuci ya ta wurin ga a kaka tunani nan duk ba mutane bane ba amma duk ina za a koma to hankali na koma can shikenan duk shikenan da kaga duk an mance da kowa ma misali to me kaka tana a ce manzo Allah ne to gaba daya a ce duk ga annabi to ana magana ana magana wani balle shi wannan an ba kuyi bane to haka to balle Allah subhanahu wataala ana magana Allah kana kawo wani abu dan danka ko wani can wancan ba ba shi shi sunan shi malamai suna cewa majazi ne duk halitta gaba ɗaya sunanta majazi ce ma'anar majazi suna cewa gata amma babu ce ana ba da misali da hankali wanda za ka gane babu din yanzu misali kamar kana jin yunwa mai tsanani ba ba baka da abinci da zaka ci kuma ka bai da baka samu ba sai ka zo kila ɗakin ka zauna ka dan kunna ka dan kunna television in ka kunna kana kallo misali kana cikin kallon ka sai ka ga gashi ana ta harkoki ciki ga shinkafa ga nama ga abubuwa da kayan alatu ana kuma kuma cikin ɗakin ka kuma ga kana jin yunwa kai kuma to ya wai zaka samu to balle so saboda haka sun ka ce ita halitta duk matsayin haka nan take babu ci Allah shine gaskiya kawai kullu shay'in halikun illa wajhahu shine ma'anar su ba suna nan wai duk abin da gani wai Allah ne wannan abu ba shi aka nufi ba duk abin da gani ba komai bane wannan abun yana gwada maka akwai Allah don inda ba Allah wannan abun da baka gane shi shine ma'anar kawai inda ba Allah shi wannan abun in mutum ne shi in dabba ce in mina ne inda ba Allah da ba ka gani shi wannan abun shi yake nufi din ashe kenan Allah shine gaskiya kurun ba wai suna nan wasu na ganin Allah ba a'a Allah ba haka bane shi yasa kaga wasu sai kaji suna ta banganu wai wani abu wai su bai wai wasu na cewa ana ganin Allah ido da ido har wani ya taba shehu Ibrahim kare ya ce shi ma shehu ya hudu ya kana cikin kashiful ilbasi saboda bai san karatun da kyau ba eh akwai karatu banganu da shehu ya magana masu zufi wurin amma bai fahimci abin da ake nufi din ba wasu ya dauka wai gani aka nufi gashi ido da ido kuru-kuru suna ganin Allah gashi gashi to ai ko annabi Musa ne ba bai san ba ko ku yawa ka gani saboda haka ya za a kuma kai kuma yanzu ka to ka ce to to duk irin wannan sai wai ma na suna nufin wai wai shi sufi wai kololo daraja ta wai ya zama Allah wai shi suka nufi wai haka in ji su amma fa to ba shi aka nufi wai shi abinda aka nufi shi sufi abinda kololo abinda yake nema ya samu shine Allah ya kaso ya samu yadda Allah ya kaso ya samu kawai shine ma'anar amma duk irin waɗanda ya abuwa suna nan misali waɗanda shi ne makamar ihsani malam shi ya ja mana wanka karatu ya muna saboda yanda ya kamata mutum da zuwa ce na tsaya bakin nan saboda haka shi ne makamar ihsani wanda shi malam karatu ne mai yawa shi yasa kai suna cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun komi da za ka gani aya ce shi tana gwada maka akwai Allah ne da ba Allah ba za ka gan shi ba a to ai shi yasa shi Allah ai ba ya gani ne ba a sanye da hankali sai dai a san shi da halitta ta ne da makuta an gane shi Allah ko can da halitta ta aka sanya ne ba wai da hankali ba yanzu bari ku gani ko da alqur'ani misali ba za ka iya sanin Allah ba alqur'anin ma in dai da hankali za ka auna shi misali akwai ayat take ce mana huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah huwal awwalu shine na farko amma kuma a hadisi manzo Allah ce mana laysa li awwaliyatihi ibtida'un farkon nashi baya da farko kai hankalinka ya san farkon da bai da farko hankalinka bai san farkon da baya da farko ba da ka ji an ce farkon abu kaza to kai sai hankalin ka gwada maka farkon fa in dai an ka ce abun yana da farko ga ka'ida hankali to akwai farkon fa to shi ko sai an ka ce na farko ne amma kuma farkon sai da bai da farko hankalinka bai kama maka hankalin farkon da bai da farko wal akhiru shine na karshe a hadisi manzo Allah ce kuma laysa li akhiriyatihi inqida'un karshen nashi kuma baya da karshe shi kuma kai hankalinka ya san karshen da baya da karshe balle baka san shi ba sannan sai an ka ce kuma sannan wal wal zahiru kuma Allah shi ne mabayyani wai bayanai yake ga hili karara ka taba gani ne to to an ci ma abu bayanai yake kuma gashi baka taba gani ne ba ko baka iya ganin nashi kuma an ci ma bayanai yake hankalinka zai gwada maka shi Allah ne zahiru kenan albatin kuma an ka ce Allah shine boye shi yafi komai zama boye kuma gashi yana cewa makon na ga'ibina kuma an ka ce shi albatin ne shi ya hankalinka ya zai gwada maka abin nan da zahiri da ɓoye da bayyane misali suna haɗuwa lokaci ɗaya balle in ka ga ana ganin ka yanzu ha to ba ɓoye kake ba ha in kuwa haka yanzu ba a ganin ka to ɓoye kake ba ba su haɗuwa amma shi Allah ga shi ga sifofi na an haɗa su shi ɓoye ne shi kuma shi bayyane ne hankalin ka ya gwada maka Allah ta yaya hankali ba zai gwada maka Allah ba shi kawai imani ne aka so kawai ka yi saboda haka ba a so hankalin ka shi yasa ake cewa wato wai imani ne ake magana ya ce wai shi ai ya san dalilin da yasa ko da sallah da an ka ce ai an ka ce kowa in za a yi sallah ai alwallahi ai ya gane saboda ai ko da wani sarki zaka je ka gana da shi wani babban mutum ai sai ka dan wanke jikinka dai don ka dan haske koko balle zaka gana da Allah wurin sallah yace ai shi sa an ka ce ai alwallahi ji hankali shi sa an ka ce ai alwallahi za a yi sallah sai an ka ce to amma ga tambaya abinda annan yanzu an ka ce idan mutum ya alwallahi ta ya gama yanzu yanzu kame ya tashi sai kuma ya rihi sai an ka ce ta kare kuma ga huskar tashi tana nan da haskinta yanzu ya gama ko bushewa bai ba to nan haya abin yake tunda shi ya ce don a ce tun za a gana da hasken huskan ne aka so ya ce tunan kuma sai dai bai gane ba an ka ce da ga kuma wani ƙari aka ce sai wai in ka ce kan nemi ruwa kan nema baka samu ba sai ka dafa ƙasa ka yi taimama ka kama ƙara ɓata huska kuku inda haske aka bukata ka fahimta ka ka ƙara ɓata huskan ne gwaɗe to nan waya za a yi ce to nan ka ƙara ɓata shi ya saboda ka ga ƙa'ida shi magana ce ta imani kawai magana ce ta imani ba magana ka sa hankalinka bane lamari na Allah ba ba shi bane ba kai dai an faɗa maka akwai Allah yana nan shi halicci kowa sama da ƙasa ba ya da jiki irin namu bai da hannu bai da ƙafa bai da duka wannan shi da kaji waɗannan suna sifanta Allah sunan su mujassimai ake ce musu kuma duk mai wannan aƙida ta mujassimanci na mai da Allah jiki a ce yana da huska a ce yana da ƙafa a ce yana da hannu a ce yana da ƙwabri a ce ga sunan wannan ɗabi'a ce wadda ke ta ta ta, ta kafi shi kai tsaye ba aƙida musulmin kirki bane ba aƙida ta ash'ariyya masu tauhidi na gaskiya ba su yarda da wannan ba ko sai ta da wani ba ko kaɗan saboda haka wato sai zan shi ubangiji maɗauki sarki hankalinka ba zai kawo maka shi ka gane ba to yanda ka san shi Allah maɗauki sarki ya zama wahdahu la sharika lahu shi kadai ne baya tare da kowa a cikin mulki ne da halitta da sifofi ne gaba daya baya tare da suwa shi yasa wato akwai wani ah, karatu wanda da dama malamai wasu ba a fahimce su ba wasu kuma ba a maimai da hankali ne wannan karatu nan da a cikin kawai din na farkon tauhidi din nan na'am na farkon kawai din nan shi kai ne wani abu ne wallahi karatu ne wanda mai zurfi na tauhidi din nan sosai da gaske to wannan shi ubangiji madaukakin hankalinka ya kama maka shiya to wanda yake shi kadai ba ya tare da kowa ba ya kama da komi haka shi wa manzo Allah yake wahada hula shirika shi ma cikin wa daraja ta da matsayi ne shi ma shi zaka ji shi yana faɗa a cikin diwani cewa ya ce Muhammadun ah, ya- lam ya'rifu gairu ilahi shi manzo Allah babu wani wanda ya san shi in ba ubangiji shi ba kuma yace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace watan shi ah, Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin shi ba wani na Allah amma ba ya kama da kowa ba shi cikin ɗabi'u manzo Allah ai dai mun je dan wani abu kaɗan daga ciki ko ai ɗabi'u da manzo Allah ya kai da suwa ba ka iya yin su yanzu an ji irin abin da ya faru ga mutanen Makka sun kame abubuwa na cutarwa an kame mi an kame mi duk abin da an kai fa amma ƙarshe ku kalli abin da ya masuwa da an kai fito maka ƙarshe ya tara su gaba ɗaya ga su karkashi ne ya zo da sojoji sun kai dubu goma gashi an tara mutanen Makka gaba ɗaya karkashi manzo Allah yake ce masu ya ahla makkata ma za ta rauni anni fa'ilun bikum yanzu me kuka tunanin zan yi da ku kenan ƙashi suke cewa ai manzo Allah ai mun sani kai dan uwa ne kai mai girma kuma dan dan dan uwa mai girma saboda ka alqurba alqurba ya rasulullah manzo Allah muna neman muna hada ka da zumunci da kusanci ai masu wai suna neman afuwa wai ai masu yanzu ha gano dan uwansu ne ka gane duk wancan lokacin sun mace dan uwansu ne abinda sun kace mashi amma wai yanzu dan uwansu ne amma saboda halin manzo Allah ya ce duk an yahe masu shikenan kurun to saboda haka wannan kenan to haka kuma dama yake lokaci na tafiya insha Allahu a zan takaita a nan kuma eh, saboda lokaci yana tafiya mutane suna da uzurra saboda haka muna fata waɗanda suka taimaka wajen wannan mulji Allah ya saka maka da khairi Allah ya mana mu jagora waɗanda suka taimaka wannan hidima na wannan mulji muna fata Allah ya saka maka da khairi da dukkan bakin da sun ka taho daga nesa da kusa muna fatan Allah mai da kowa gidan shi lafiya kuma Allah ya saka mu da khairi yanda muka haɗu wannan wuri tare da mu ga mu haddasi da kuma muna fatan duk Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu